الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna takwas ga watan shawwal yau alhamis muna takwas ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin daidai ga watan biyar iladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatun littafinmu mai suna bau'ul musalli wallafar babban malami a shaihu al'allamatu a shaihu abdullah bin fodwe rahimahullahu ta'ala littafin da ya rubuta don ya ilmantar da mu akan wasu masailu da suka shafi a sallah to a wancan darasi mun tsaya ne a ƙarshen littafin ma'ana ƙarshen babuka da fusul da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda abin da ya rage mana kawai al-khatimatu al-khatimatu ma'ana marufi eh in an gama littafi to akwai abin da za a zo da shi sai a rufe littafin da shi to yanzu wannan marufin shi ya rage mana kuma baya da yawa insha Allah ta'ala muna roƙo Allah maɗaukin sarki a ya ba mu kyakkyawar cikawa a kuma shi ne darasi na 21 shi ne na ƙarshe Allah ya taimaka mala ya ce khatimatun ai hazihi khatimatun sai aka shafe mubtada eh sai aka bar khabar ko wanda wannan ya halatta fi ma yufariqu fihi sahwal fardi sahwal nafli wannan khatima za ta yi mana bayani akan wasu ababe da suka shafi raukanuwa a sallan farilla da kuma raukanuwa a sallan nafila babu bambanci ta fuskar farilla da nafila a ɓangaren sahau illa 'yan wasu matsaloli ƙalilan da malamai suka yi istisnai to wayannan matsalolin su ne za mu karanta an asali duk abin da za ka yi in ka yi sahau a farilla to ko a nafila shi za ka yi amma banda wayannan masailu da zamu karanta su malamai sun togace su qala al-musannif rahimahullah mai rubuta littafi Allah shi masa rahama yace waf'al ka sahwil fard fi an-nawafil illa lada sittin min al-masail man nasiya al-hamda bi naqlin wa من نسي الحمد بنفل وذكر بعد ركوعه تمادى ويكر قبل سجود وبفرض يوجد قبل سجود وبفرض يوجد بركعة أخرى وبعد يسجد في ترك سورة وترك الجهر يسجد في الفرد فقد كالسر وآكد ثالثة في النفل كمل للفرد رجوعا يجلي آه ما ليتي وافعل كأيكة يا كيمي سلى أيها المسلي فاعل انسى فعل أمرني وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت المصلي ya kai mai sallah da kai nake magana waf'al ka aikata fin nawafili a cikin sallolin nafila ka sahawil fard kamar yadda kai ka aikata a sahau ga sallar farilla wannan shine al'aslu duk abin da kai lokacin da ka yi sahu ga sallar farilla to shi za ka yi a sallar nafila kowace iri ce haza huwa al'asu illa lada sittin min al-masa'i mala yace sai dai banda wasu wurare guda shidda akwai mas'aloli guda shidda tunan kan as-sahw fil fardi yukhalifu as-sahwa fi an-nafl an samu sabani anan to sune zamu yi mas'ala ta farko man nasiya al-hamda wanda ya manta alhamdulillah bi naflin a cikin sallan nafila wa zakar sai ya tuna ya manta alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha ba'da ruku'i kuma bai tuna ba sai da yayi ruku ga raka'a da ke bi ma wannan da ya manta fatiha a cikinta to ya zai a tamada mala ya ce ya ci gaba kawai ya ci gaba ya kammala nafilarsa to in ya kammala mi zai yi malan sai ce wayu karro qablu sujudu abinda yake ake tabbatar masa shine sujuda qabliya kenan da ya kai ƙarshe abinda an ka bi shi qabliya kawai zai yi duk da fatiha ya bari eh kenan kaga hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab banda nafila banda banda nafila anan ka akwai sallat saboda haka wancan hadisi yana magana ne akan salatul fardi la salata ana nufin salatul fardi eh sallar farilla ake nufi wa amma salatun nafli to wannan ko baka yi fatiha ba in dai ba da gangan bane to sallar ka bata bace ba eh in kan kai da gangan to wannan za a lalata ma sallah saboda izgil bal ma ka bar sunna da gangan da gangan ka bar sunna mai karfi a sallah wanda ya lalata maka sallah mun karanta wannan a baya to kun ji abin da ake yi a nafila ya an bar fatiha wa bi fardin in kuma ya manci nafila ne adafi ne akan man nasiya alhamda bi nafli to shine ya adafin wa bi fardin in ku a sallar farilla ne yujidu bi raka'atin ukhra to ka gani shi gallabin da sai ya sabunta wata raka'a kenan waccan ta yi isfiya yuligi tilkar raka'a eh waccan raka'a sai shi jifa da ita ta lalace a sallar farilla amma nafila kowace iri ce in dai sunanta nafila to wannan shine hukunci in kan manta fatiha to abinda kawai an ka bi ka qabliya amma a sallar farilla sai ka canza wannan raka'at in dai har baka tuna ba sai da ka shiga cikin ruku wanda duk wannan karatu ya gabata wa yasjudu ba'du kuma bayan ya ƙara wannan raka'a sai yayi ba'diya sai yayi ba'diya kaga na an samu bambanci tsakanin salatul nafli da salatul fard wannan mas'ala ta farko kenan ta biyu fitarki suratin wanda idan ya bar sura a sallan farilla ko kuma a sallan nafila yammanci karatun sura mun gama da fatiha ko? to nan ya yi fatiha amma sai yammanta bai yi sura ba babu komi a kansa sallah ta yana nan tana nan lahiya ne eh ko ba gane ba to sallah ta bata ɓaci ba kuma ba a bi shi kabliya ba wa tarkil jahali haka nan in ya bar bayyanawa a sallan nafila eh sallan nafila sai yammanta kila ƙiyamun laili yake yi sai yammanta sai ya karatu a ɓoye ko mu ce a sirce don ba a karatu ɓoye to sai ya karatu a sirce bai tuna ba sai da ya ƙare ko kuma sai da ya shiga cikin ruku wadda ke gaba wannan raka'at to sai ya ci gaba kawai sallah tana lallafiya lau babu ƙablu babu ba'adu tare da shi muna fahimtar wannan to da haka da za ka zo yin nabila raka'a biyu raka'a farko kai fatiha kadai raka'a ta biyu kai fatiha sallar tana lafiya in dai mantawa kai babu komai eh babu babu komai in kuma da gangan ne za ka yi to ya halatta amma karka mai da abin al'ada wai kai ba ka so ka bata lokaci da ka tashi nabila sai ka yi mi a kakkamai sai al'ada eh to fil fardi yasjudu in farilla ce kam yabbar karatun sura ita ce matsala ta biyu ko yabbar bayyanawa ita ce matsala ta uku a sallar farilla to yasjudu nan kan sai ya yi ƙabliya sai ya yi sai ya yi ƙabliya faƙat ita kaɗai zai ba sai ya canza raka'a ba tun da ba rukuni ba ne fatiha ba rukuni ba ce ko barin bayyanawa ba rukuni ba ne matsala ta hudu sirri haka hukuncin yake kamar asirtawa eh inda an ka ce ya asirta kamar sallolin yini a nafila abinda aka fi da so ka asirta su to sai ya yi su bayyane babu komi a kansa eh kila sallan walaha ko kuma nabilar da ake yi kabla zuhuri ko ba'da zuhuri to sai yayi su a bayyane eh madadin yayi su a sirce to ba a cewa sai yayi ba'diya ba a cewa ai yayi kari a a sallan nafila ce amma in farilla ce eh to nan ka an bi shi sujuda an bi shi sujuda kuma sujuda kawai zai eh to wannan matsaloli guda hudu kenan tarkul fatihati sai tarku qira'ati sura sai tarkul jahari sai tarku sirri wannan sune matsaloli guda hudu wa aqidun salisatan fin nafli wa aqidun mas'ala ta biyar wanda ya kulla raka'a ta uku bin nafli a sallan nafila kuma bai zama tahiya ga raka'o'i biyun nan ba don duk sallah ko wace iri ce abinda aka fi da so in kai raka a biyu kai tafiya ko da na ce wannan shi ya fi yawa a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya halatta ga game raka a hudu eh ba tare da ka zauna ba eh amma abin da ya fi yawa a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bayan raka a biyu yakan yi tafiya to shi da ya zo madadin ya yi zaman tafiyan ko kuma dama raka a biyu ya zo zai sai ya manci sai ya miƙe ga ta uku to bayan ya ƙulla ta uku shi ne bai aƙadin ruku ya ƙulla ruku sai ya tuna to ai bai mi eh ya shiga cikin raka a ta uku kuma raka a biyu ya yi niyyar zai to kammala eh sai ya cika ya cika su su zama hudu don ba a nafila raka uku in ne ba shafa'i da wuturi ba ya cika wannan ya sake kawo ta hudu in sun ka zama hudu sai ya yi mi eh yawwa sai ya sallami kuma babu komi a kansa eh babu kablo babu ba'adu saboda nafila ce lal fardu mala ce ban ce maka farilla ba ina ma maganan nafila to ita kan ruju'an yajin in dai raka'a biyu ce kacal kamar asuba to wannan ba ka kullata uku ba ko ina kake to dawowa za ka yi shine ruju'an yajin dawowarsa shi yake bayyana a sallar farilla eh a sallar farilla in kuma ba mai raka'a uku ta biyu ta ba kila mai uku ce kamar magariba ko mai hudu ce to inda bai kulla wannan raka'a bai sai ya dawo a faɗan wasu malamai wasu kuma suka ce in ya riga ya gama miƙewa shi kenan wanda dai don an yi wa'annan bayanai sun gabata to almuhim inda ya riga ya gama miƙewa to ba sai ya dawo ba sai ya ci gaba an bi shi bashin kabliya amma a nafila babu komai a kansa to sai wuri na ƙarshe na shida wa tarikun rukuni yu'idu in yadul fil fardi lan nafli wa tarikun rukuni mutumin da ya bar ko mai sallaya mai sallan da ya bar rukuni a sallah mala ya ce yu'idu to ya sake wannan sallat in ya tul in dai har lokaci ya yi tsawo amma fil fardi a sallar farilla bayan ka sallame sallar azhar ko la'asar ka koma gida ko ka je mazauna ko ka je wajen cin abinci sai ka tuna akwai ruku'un da baka yi ba ko akwai sujudar da baka yi ba ko akwai raka'ar da baka karanta mata fatiha ba rukuni dai to wannan sallah ta ɓaci sau da haka sai ka sake dawowa masallaci ka yi sabuwa waccan ta zamo eh wannan a farilla ke da lan nafli mala ce amma ban ce maka nafila ba in kan nafila ce to malam ya ce ba ta lalace ba kuma ba zai sake ta ba ko babu komi a kansa eh kayan nafila bayan ka gama lokaci mai tsawo sai ka tuna akwai ruku'un da baka yi ba ko sujuda ko fatiha ko dai wani rukuni ko wani iri ne to shikenan sai a hari wata nafila eh waccan ta yi eh Allah ya karbe ta sai dai ba za a baka lada cikakka ba tunda baka baka zo da ita ne duk da kuma ba da gangan na kai ba amma ba za a haɗa ka da wanda shi ya yi yadda aka ce ya yi ba to wannan su ne masailu da an ga kawo guda shidda al'asulu adamul farƙi baina salatul fardi wa salatin nafili fi sujudis sahwi haza huwa al'asulu illa fi hazihi al-masail as-sitt sai dai a cikin wa'annan matsaloli guda shidda da mun ka karanta to shikenan khatima ta ƙari bala ya ce wa nazmi ƙari kamal fi rub'i alfi akhiri shawwali a mashurajin hawiyan la'ali alhamdulillahi ala tamami ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى محمد والآل والأصحاب طول الأمد ونظم واكينا قد كمل يا رجا يا كمالا akan ce kamula akan ce kamala to amma nan kamal ya fi dacewa saboda kafiya to waƙe na ya riga ya cika na cika maka littafi fi rubi alfin kuma na yi wannan waƙe ne a cikin rubu'in dubu baiti ɗari biyu da hamsin da hudu shi ne rubu'in dubu ɗaya bisa hudu na dubu to shi ne na waƙi akhir shawwali ko akhirar shawwali duk yana iya ɗauka kuma na kammala wannan waƙin ne a ƙarshen watan shawwal wannan wata da muke ciki kenan daidai irinsa to a ciki malam ya rubuta wannan littafin a wace shekara ama shuraijin shekarar shuraiju mun san shuraiju eh ba mu san shuraiju ba shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku ita ashuraiju ba sunan mutum na ba eh dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku eh hisabul jumal wannan shinin da kake gani dubu a wurin malaman hisabi ba malaman hisabin mathematics ba malaman hisabi na asali ana kiransa da hisabul jumali to shinun din nan dubu ce ra'un din nan ɗari biyu ce ya'un din nan goma ce jimin shine uku in ka tattara su shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku a wannan shekara ga hijira mala ya kammala wannan littafi an ce malamai sun ce yana ɗan shekara talatin da uku bai ba kai arba'in ba ya rubuta wannan littafin ɗan shekara talatin da uku kaga matashi ne eh matashi ne shekara biyu a tsakaninsu da alfiyatul usul ita ko ya kammala ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha biyar ya kammala alfiyatul usul bayan ya gama wannan sannan ya kammala ta to wannan shi ake kira hisabul jimali eh ba ku karanta shi ba ke to da yake ba mu kai babin gado ba ko a askari to insha Allah ta'ala akwai Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari mai littafi a hadari ya rubuta manzuma akan ilimin hisabi yana da kyau a ce an neme ta an sauke ta wanda ba za ka san rabon gado ba sai ka san wannan fanni wani wani wani wani fanni ne wata madda ce a ilimin rabon gado shi sa mutane ke ta wahala duk littafan nan tun daga al'iziya wanda na aka fara bayanin gado har zuwa muktasar har zuwa mudawwana almuwatta dukka karanta wayannan babuka eh a ilimin alfara'id inda baka san wannan ilimin ba to baka iya raba gado baka iya eh muna fahimtar wannan ko da an kama matsala sai dai ka rikici to shi yasa da yawa wasu in ai musu tambayar rabon gado sai ka sun ce sai su zame sai su zille eh wani ma sai ka ya ce wai sai kotu to wai ce sai kotu ake rabon gado da duk wannan dubaru ne kawai na a dai eh eh a dai kauci eh shi mai tambaya tambaya ya ma idan malami bai raba gado ba to waye kamata ya raba gado tunda alkali galiban sai ka biya kuɗi in ka kai gado kotu to sai an biya kotu a gani sai an ba da wani abu ko ba haka ba ne to kaga akwai nauyi yana yiwa shi mai tambaya bai da abin da zai bayar to shi yasa ya zo yi maka fatawa don kai mai bayani kuma bayanin ka ba ka raba gadonsa ba misali mutumin da mahaifinsa ya rasu kai zo masallaci sa malami na darasi ya mai tambaya an mutu an bar wane da wane da wane ya za a raba gadonsu sai ka yi bayani to ai ba ka raba gadon ba ne tunda raba gado sai an tara maka dukiyar eh abin da ke ɗauka kima a kimanta a har hada a ga waye bari a sa alware suna daga cikinsu suwaye ke ainihin gado cikinsu da masu gado a duniya mutum 25 ne to ya aka lisaho su kagga samu wani bai cikin 25 din nan to dama an huta sheka bai ciki eh sannan ka san wani ababen da ke hana gado ko da wani babanka ne to akwai wasu abubuwa da za su zo su hana ka gade shi akwai shuru na gado ka san su akwai asbab na gado ba haka dai aka gado ba akwai dalili na gado shi ma sai ka karanta su sannan ka san alhajibu da kashe-kashensa hajibu na kalin da hajibu hirmanin wa iskatin duk ka san su in wani na nan wani bai gado su cikin ashirin da biyar ɗin nan to akwai waɗanda in wani na nan wani bai gado wani bai gado duk sai ka san wa'annan ababen gaba ɗaya sannan ka san almuqaddimatu da ake gabatarwa kamin a raba dukiyar eh yawwa akwai abin da ya shafi in ana biyarsa bashi ko shi ake bi ko shi ke biya duk sai an bincika duk sai an bincika in shi ake bi to sai a fitar ko da ajalin bai kare ba amma in shi ke biya to gadon yana nan ajalin kuma yana nan sai ya kare in ka ari kuɗi ga mutum kan mutu kacce kila sai wata shekara to sai shekarar ba ta kare ba to kana mutuwa lokaci ya sai ya zo ya ce a bashi kuɗi eh in kai ke binsa kuma ajalin na magada sai su yi haƙuri sai dai in shi ya ga dama ya ce a'a ba komai to sannan in akwai jingina duk sai a bincika sannan abinda ya shafi bashi wasiya ma'unatu tajhizi abinda ya shafi masa wanka likafa ne gina masa kabari in ba a samu masu yi don allah ba duk sai an bincika waɗanda abubuwa saboda haka sha'anin gado yana da faɗi to sannan daɗa in ka ƙware ka goge a cikin hisabul jumal to shi ko kana bacci aka je maka da tambaya ta gado sai ka raba ta kuma rabo lafiya lau ba irin rabo na jahilai ba dukkan raba gado wani abu ya saura to gado ya raba ba eh yawa daidai wa daida to kuma ba yadda za a yi kasan wannan haya sai ka san ilmul hisab ba a raba miliyan goma a ce wani abu ya rage kuma ya an ba kowa ba gado an karaba ba an dai ya ba haka rabi a ya ba haka rabi shi aka yi da shi sababi yawancin rabin gado a iya binciken da muka yi ana kana iya samun rabin gado da wanda ake yi kotu da wanda waɗanda ake kira malamai ke yi kana iya tara ɗari goma daga cikinsu duka goma ɗaya ne kila za ka iya samu a raba daidai amma tasirin da tara duk akan kuskure ake raba su saboda yana cikin ilimin da ba kowa Allah ke hore musu ko cikin malamai ɗin magabata ba kowa ke kutsa ma matsalar gado ba kuna fahimtar wannan? ya daga cikin ilimin da ɗaiɗaiku ake samu a kowane zamani kuma fardu kifaya ne bai halatta a samu gari babu wanda ya san ilimin gado ba cikinsa da wajensa haramu ne dole ne su haɗu a ɗauki nauyi ne a je a tura shi duk inda zai je koyo ilimin nan ya dawo in ba haka ba duk wanda an mukallabi garin nan sai an rubuta mai zunubi eh to insha Allah tunda muna karanta askari da risala duka za mu yi kokari mu yi wannan eh za mu nemi wannan manzuma din ta Abdurrahman al-Ahdari in an karanta ta ka samu ka karanta ko da gado ne na iziya karanta na risala karanta na askari da na muktasar to ba gadon da ba za ka iya raba a duniya in kuma mai himma kake akwai alfiya da an ka rubuta kan rabon gado attil misali ya rubuta ta ana kiranta da attil misaniya alfiya ce baiti dubu da wani abu a ilimin rabon gado tana tana nan akwai manzumatar arrasmuki Suleimanu Rasmuki al-Maliki shi ma ya rubuta risala abin nan manzuma duk da bata kai baiti 300 ne da wani abu hawaye ilimin gado bisa mazhabin al-Imam Malik to sannan ga ar-rahabiyya eh sai dai ta bisa ka'idodi na fiƙihun shafi'iyya an ka rubuta ta to in muhimma kake sai ka same su sai ka haddace su sannan akwai sullamul ghawamid fi ilmin fara'id na babban malami a shehu ishaq usman bin ishaq a torati a sakwati da ya rubuta sullamul ghawamid fi ilmin fara'id daga cikin malaman da aka yi a sakwato a zamanin shehu dan fodiyo da shi ma ya rubuta risala a kan ya rubuta wani risala a kan sannan akwai tafsiratun nuzari ita ma fi ilmin fara'id tafsiratun nuzari ita ma waƙe ce tana ɗan da yawa ita ta kai kamar baiti 400 da wani abu haka ita ma wani malamin magarib ya rubuta ta ana karanta ta a zauri tana nan ita a cikin littattafan da inda mutum ya karanta su to sha Allah zai san ilimin gado sosai iya gwargwado to akwai littattafai dai almuhim a na yi muku wannan bayani ne saboda tashi tsaye matsayinka na ɗalibin ilimi kowane fanni yana da bukata da kai karka ce ni ƙur'ani kawai nake a ni hadisi kawai nake a ni luga kawai nake bal matsayinka na ɗalibi to kowane fanni yana da bukata da kai kowane fanni a ilimin shari'a babu takhassus babu fil ɗina kaza ba wannan wannan hazihi bid'a eh komi karatu za ka yi to Allah ya taimaka to wannan mun fahimci ama shurejin ko hawiyan la'ali wannan waƙen nawa ya tattara wasu irin gwalagwalai na ilimi masu tsada wanda ba ko ina za ka same su jam ulu'ulu atin eh allu'ulu to sai aka ce alla'ali alhamdulillahi ala tamami godiya ya tabbata ga Allah bisa ga cikar wannan waƙen sun masa'annan salatuhu salatin Allah ya tabbata ma'asalami tare da aminci alan nabiyin mustafa akan annabi al-mustafa abin zaɓi zaɓaɓɓe abin zaɓi muhammadin shine annabi muhammad wal'ali da jama'arsa musulmi waɗanda suka bi shi ko da iyalansa ya ga ce alu ya danganta wani lokaci yana ɗauka alun nabi iyalansa wani lokaci kuma ummatu ummatul ijaba wal ashabi da kuma abokansa su ne sahabbai wannan salatin ko wannan hamdala da salsala da salama su tabbata su ci gaba da faruwa tulal abadi har abada mana ba adadi kenan ko bayan na bar duniya to Allah ka ci gaba da yi wa annabi salati Allah ka ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama tare da aludinsa da kuma sahabbansa tulal abadi har abada ba yankewa to wannan shine ƙarshen wannan littafi da mun ka kammala shi a yau a yaushe muka fara karatunsa ko wanda ya rike ba ku bibiyar abubuwa ɗalibi ana son ya zamo mai ya zamo a faɗake komai ana son ka saba da rike abubuwa ba duk sanda an ka zo da abu sai ka tsaya kana lalabe ba to Allah ya taimaka mun kammala shi dai in an saurari darasin farko tunda muna faɗan tarihi za a ji mun kammala shi kamar yadda muka faɗa a farkon karatu a wannan rana ta alhamis takwas ga watan shawwal shekara ta 1442 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi muwafaka da ashirin daidai ga watan biyar shekara ta 2021 miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam allah ta'ala ya sa abinda mun ka karanta ciki da daidai allah ya ba mu lada a kansa kuskure kuma allah ta'ala shi ya fi muna kuma allah ta'ala ya amfanar da mu ga abinda muka ji a cikin wannan littafi Allah ya ƙara mana imani kuma Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ka sa abinda muke karatu ya zama mai amfani gare mu ba azaba ba Allah ya karfafi fasahanmu da basiranmu da hazaƙanmu kuma Allah ya ƙara raya mu rayuwa mai albarka da sake ba mu damar kuma saka wasu littattafai na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته